نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام
يومنا بقي بغدا صفر يا مايك عليه الصلاة والسلام جولا لديه حدود أربعين لا تقص وأن يداتي لعشرين haka ne ko? 21 ga watan bakwai shekara ta 2026 muna ci gaba da yin tafsirar Qur'ani mai girma muna cikin suratul anbiya mun tsaya daidai aya ta 63 yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan aya ta 64 Allah mai girma da ɗaukaka ya ce faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun Mana Allah ya ci gaba da ba mu labarin abin da ya faru tsakanin Annabi Ibrahim da ainihi makafartan mutanen shi mushrikai maguzawa Allah subhanahu wata'ala yace faraja'u sai suka koma ila anfusihim ya zuwa kawunansu ma'ana suka dawo suna zargin kansu zargin me suke makansu saboda ba su tsare gumakansu ba ba su ba gumaka kariya ba kaji Allah ake ba kariya ba shi ke karewa ba wa sai suka ce inna kom lalle ku an tumu na ku ne azalimai ma'ana ba wanda ya kashe su ba ya kakkarya su ba shine azalimi ku ku da kuke bauta musu ku ne azalimi me yasa saboda kun bar gumakan kara zube ba tare da mai tsaron su ba kaga gumaka ne ba allari ba ke Allah shi ke tsaro قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن Allah ta'ala shi ne mai tsaron kowa kuma ya wakilta mu wanda za su tsaron mu shi kuma ba mai tsaron shi shi Allah subhanahu wata'ala da kanshi mai tsaro ne muna ganewa ko? to sai suka ce ma mutanen su ku ne azzalimai saboda kun bar gumaka ba tare da mai tsaro ba ba tare da mai kare su ba da kun bar wani da lokacin da za a zo a kakkarya su da ya tsare su da ya kare ko kuma in ma in karhin shi ya ba da labarin cewa ga waɗanda suka yi aiki amma yanzu kun bar wurin ba kowa su ma gumakan ba dumi suke ba balle su gaya mun wani ne wannan banna gumaka sai an tsare su kuma sai an gaya abin da aka musu su ba za su iya gani ba kaga wahalar banza ce ake wurin su Allah ya ci gaba da cewa tun manuke su sa'an nan aka sun koyar da su ala ruhusihim akan kawunan su ma'ana suka duke haka kowa ya duke kan shi haka ana tunanin me za a cewa tun manuke su ala ruhusihim da suka duke kawuransu suna tunani sai suka ce ma annabi ibrahim laqad alimta tabbas lalle ka san ma ula'i yanfiquna waɗannan gumakan ba su magana ma'ana mummunan gigicewa ce ta same su har suka faɗi da kansu cewa waɗannan gumakan ba su magana to ka ce a tambaye su ka san ba su magana ana su da kansu sun kada kansu su da kansu sun gwada cewa ba su da gaskiya su da kansu sun gane cewa lalle kuma kansu gajiyayyi ne muna fahimta ku shi kenan da aka yi haka bayan sun ce mai kasan ba su magana ya za ka tambayi mu ka ce mu tambaye su ya za ka ce ai mu tambaye su su gaya mu waye wannan aika aika ai kasan ba su magana da suna magana ai da sun gaya mu shi ne annabi ibrahim ya ce masu abata buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadhurrukum yace shin kai ko ya ku waɗannan mutane ku ne kuke bauta ma wani Allah wanda bai amfanin ku da komi kuma bai cutar da ku da komi na me kuke bauta mushi ma'ana idan waɗannan gumakan ba su magana kuma ba su cutarwa ba su da amfani dan bi za ku bauta masu ku bauta ma Allah mana ga wanda yake magana ga wanda yake da cuta ga hannun shi yake da amfani ga hannun shi ga wanda rayuwa take ga hannun shi mutuwa take ga hannun shi arziki yake ga hannun shi shi ke ci da kowa dan menene ba za ku bauta mai ba ku je kuna bauta ma gashiyayyu waɗanda kun ma yi su zama cikakki kun yi su ƙarfi domin ga su yanzu da da ku nike tattaunawa su suna kallo ba su yi magana ko ba haka ba yawwa da wasu kamalallu ne wasu abin kwarai ne da sun taya ko magana to sun yi shiru ba su ma sa abin da ake ba annabi ibrahim ya tsaida musu hujja hujja mai karfi afata buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum babu wanda ya mallaki cuta ko amfani sai Allah Allah ne wanda zai jarrabe bawan shi da talauci ya jarrabu bawan shi da rishin aiki da lalacewar kasuwa da cuta ce da rishin lafiya da hadari karami ko babba duka Allah ta'ala shi ke jarraban bawa da cuta kamar yadda Allah ta'ala shi ke jarraban bawa da lafiya ya jarrabi bawa da mi da bashi haihuwa da bashi yaya da bashi mata da bashi kasuwanci mai albarka kasuwancin da yake haɓaka yana taruwa duk wannan amfani ne Allah kada yake mabawa bai da abokin tarayya a ciki To Allahn da ya mallaki waɗannan abubuwa guda biyu shi ne abin bautan gaskiya. Duk wanda bai mallaki waɗannan abubuwa ba, to ba abin bauta ba ne, kuma babu wanda zai mallaka su ba Allah. Kamar yadda Allah ya ta gaya ma annaba su gaya ma mutane. Dukkan annaba gaba ɗaya sun karantar da mutane wannan tauhidin cewa ba mai amfanarwa sai Allah, ba mai cutarwa sai Allah subhanahu wa ta'ala. ya ci gaba da ce masu uffin lakum ya ce tir da Allah wa daren wani ma ta budu da min dunillah kuma tir da abin da kuke bauta wanda ba Allah ba Allah wa daren shi afala ta kiru ba ku da hankali mana ba za ku lura da abin da kuke a cikin shi ba na bata da kafirci kafirci wanda yake ya kai inda ya kai kafircin da bai burge kowa sai jahili bai birge kowa sai azzalimi irin bai birge kowa sai fajiri mutunan banza kafircin da kuke kafirci ne wanda yake an wuce yayin shi amma jahiri azzalimi fajiri abin zai birge shi amma za ku zo kuna bauta ma gumaka gumakan da aka zo aka sassare su ai da kuka zo kuka iske an sassare su gaba daya to sai ku ce kuma kun dawo daga bauta musu bai kamata ku tsaya kuna jayayya ba kuna rigima da ni ba da haka annabi ibrahim da wannan ya tsaida musu hujja ya lazumta musu wannan hujja shi yasa Allah ta'ala cikin suratul an'am yace wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaum wacce ita ce hujjar mu da baka ba annabi ibrahima ita akan ya gaya mu mutane shi to kuma ya gaya musu suka yi tsuru tsuru shikenan babu dalili ba su da hujja ba su ya kare kansu ya tabbata abinda annabi Ibrahim ya gaya musu gaskiya ne su makayyata ne su shirmammu ne shiriri da ce ba su abin da suke ba kuma duk wannan wa'azin da gargadin da annabi Ibrahim ya musu ba su dawo cikin hayyacinsu ba ba su dawo zuwa ga gaskiya ba ba su yi tunanin wannan magana ta Ibrahim ya kamata a karbi ta ba ya kamata a yi a yi tunani a kanta idan kuma kan nan ba za su iya kare kansu ba da Allah ba za su kare ba ha? ba za su iya kare kowa ba tun da ba su iya kare kansu to maimakin su yi wannan tunanin sai suka mai da abun faɗa Allah ta ya ce ƙwaru haddiku tunda hujja ta ƙari gajiya wasu ta bayyana gaskiya ta bayyana ƙarya kuma ta ƙari sai suka karkata zuwa ga amfani da ƙarhin mulkinsu da ƙarhin shugabancinsu da ƙarhin faɗarsu a shi ƙalu suka ce har riƙu ku toye shi kawai da wuta wansu ruwa da ku taimaki gumakanku ku taimaki allolin da kuke bauta ma kaji saboda allolin nasu gajiyayyi ne in kuntum fa'ilin in kun kasance masu aiki saboda haka sai aka ɗauki wannan magana ai sai aka ji aka tattaro itace masu yawa imamu suddi ya ce sai da mace ta kai in tana kwance ba ta lahiya sai ta yi bakance cewa in ta samu lahiya ita ba sai ta samo itacen da za ta kai wa a kona annabi ibrahim dan dai ta samu lahiya sai ta yi bakance ta yi alkawari ta yi alwashi cewa in ta tashi daga rishin lafiyar nan ita ba sai ta samu kan yace ta kai taimakon ta domin a tuye ibrahim to haka suka yi suka haka rami suka sanya annabi ibrahim ciki suka kunna mai wuta wutar ta zamanto tana da bi tana da tartsaki yana tashi mai girma saboda girman wutar ga harshen wutar sosai yake hitawa daga cikin rama wutar da tun da ake ba a taba kunna irin ta ba a ce dai mutane suka tara itacen suka kunna masu wuta don wani amfanin kansu ba taba yi ba ba wai ba taba samun wuta mai yawan ta ba wutar da mutane da kansu ne suka tara itace kuma suka kunna masa wuta don su yi wani aiki da ita ba taba samun muna ganewa ko ba wai banda wata gobara a wannan ba gobara ba ce wuta ce da aka kunna da gangan domin azabtar da annabi ibrahim alaihi salam saboda wutar ta yi zahi ba yadda za a kai shi a sanya a ciki sai aka sanya shi bisa majaujawa aka tilla shi da shawarar wani mutum daga cikin wato mutanen ƙauye mutanen ƙauye ƙasar farisa ana ce mai wato mutum ne daga cikin mutanen akrat wato akrat su ne mutane waɗancan da suke tsakanin iraq da turkiya waɗannan mutanen akwai mutane da ake cima akrat suna rayuwa nan wurin tsakanin iyakan iraq da iyakan akwai su cikin mai cikin ƙarshen iraq ta can wajen turki kuma akwai su cikin turki zuwa ke cima a to mutum ne da ɗaya daga cikinsu muna gane ko ana ce mai haizun tunan shi kenan to shi ma Allah subhanahu wataala ya allaka shi sakamakon ba da shawara da yi Allah ya rizga ƙasa da shi yana nan aka ce har yanzu yana ta tafiya cikin ƙasa har tun lokacin har zuwa tashi alkiyama sai alkiyama ta tsaya sa'an nan ya tsaya suna jefa annabi Ibrahim a cikin wuta annabi Ibrahim sai ce hasbi Allah wa ni'mal wakil kamar yadda Imam al-Bukhari ya rawaito shi daga Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas sai ce hasbi Allah wa ni'mal wakil wannan kalma mai girma qala Ibrahim annabi Ibrahim ya faɗe ta hina ulqiya fi an-nar lokacin da aka jefa shi a cikin wuta wa qala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam shi ma ya faɗi wannan kalma ta hasbi Allah wa ni'mal wakil lokacin da mutane suka ce mai innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbuna Allah wa ni'mal wakil lokacin da aka ce ai mutane suna can sun taru saboda ku ku ji tsoron su sai wannan ya kara musu imani suka ce hasbunallah Allah ya ishe mu wa ni'mal wakil kuma madalla da Allah wanda ake dogaro da shi to annabi Ibrahim ya faɗi wannan kalma sai Allah subhanahu wataala ya ji shi kuma Allah ya karba mai addu'a kuma Allah subhanahu wataala ya yarda da abin da ya faɗa a wata riwaya Abu Hurairah ta Allah ya kara masa yarda ya ce annan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lamma ulqiya Ibrahim lokacin da aka jefa annabi Ibrahim alayhi salam amincin Allah ya kara tabbata a gare shi bin nari a cikin wuta qala allahumma innaka fis samai wahid wa ana fil ardi wahidun a'buduka yace ya Allah mahalicci na kai kadai kake a cikin sama ni kuma ni kadai nake a doron kasa ina bautarka a wannan lokaci babu kowa da yake bauta Allah sai shi kadai a duniya kuma yana matashi ina saurayi yan shekaru yan ƙanana an ce da aka jefa annabi ibrahim cikin wannan wuta babu abin da ya toye sai igiyar da aka ɗaure shi aka tilla ita kadai ta toye ta ma ta toye ne don ta kwance shi ko kuma a wata riwaya an ce bayan an jefa shi ya rage cewa la ilaha illa anta subhanaka lakal hamdu wa lakal mulku la sharika lak cewa annabi ibrahim ya zage faɗin wannan kalmar la ilaha illa anta lakal hamdu wa lakal mulku la sharika lak mana cikin dai kalmomi da ya faɗa kalmomi na tauhidi na kadaita Allah subhanahu wataala da bauta da kadaita Allah da aikin shi da cewa babu wanda ya isa ya tsabo ka ya kubutar da kai daga tashin hankalin da ka shiga in ba Allah ba duk wata dabarar ka duk wani mutum da ka sani duk girman shi ba za ka kira shi ya ji ka ba amma za ka kira Allah ya ji ka an ce lokacin annabi ibrahim shekara goma sha shida kaga yaro ma ne ba ma yasa Allah ya ce fatan yaro yawwa bai kai samari ba yana yaro Allah subhanahu wata'ala ya ba shi irin wannan ƙarfin halin na riko da addinin musulunci da riko da tauhidi da kuma faɗa da shirka da Allah subhanahu wata'ala wanda haka ya zama wajibi ga kowa ya kadaita Allah subhanahu wata'ala da bauta wasu daga cikin magabata sun faɗi cewa wato lokacin da aka jefa annabi Ibrahim a cikin wannan wuta mai ƙarfi mala'ika jibril ya bayyana gari shi a cikin sarari ya ce ma annabi ibrahim alaka haja kana da bukata annabi ibrahim ya ce ina da bukata amma ba wurin ka ya ce amma ilaika fala wa amma ilallahi fana'am ya ce inda wurin ka ne ba da bukata kai mala'ika jibril domin da ni da kai dukkan mu bayan allah ne amma ilallahi fa bala zuwa ga Allah ina nema kuma na gaya ma Allah kuma yana ci gaba da gaya mashi ba wai sako zane ba ka gaya mashi domin yana ji na kaji tauhidi tauhidi ya kai inda ya kai ya riga ya cuɗanya ya rikida ya zama shine zuciya annabi Ibrahim bai ganin kowa sai Allah wallahu ta'ala alam malamai suna faɗin wannan watakila ya inganta watakila kuma bai inganta ba sani na wurin Allah subhanahu wataala sai da nan jibril yace a rawaito daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma shi ma yace lokacin da aka jefa annabi Ibrahim alaihi salawa cikin wuta mala'ikan da ke taskance ruwa yake ajiyar ruwa ruwan sama yana ta cewa yaushe za a bani umarni in saukar da ruwan sama in kashe wannan mutum yana ta zazzari a yi maza a ba shi umarni domin ya saukar da ruwa wutar ta mutu domin in ba ruwan sama ba babu abin da zai iya kashe wannan mutum shi kenan yana ta zumuɗin a ba shi umarni ya to abin nan ya kashe wannan wuta mai tsanani sai umarnin Allah ya zama to ya nashi gaugawa ma Allah ya ce kulna muka ce ya daru ya ke wuta kuni bardan ki zamanto sanyi wa salaman ala ibrahim kuma ki zamanto aminci akan annabi ibrahim wutar ta yi sanyi aka ce sai da sanyin kuma ya so ya cutar da annabi ibrahim ta Allah ya ce wa salaman kuma sanyin shi ma ya amintu domin da zari da sanyi kowane cikinsu bala'i ne ko ba haka ba amma wani bala'in sauki bala'in sanyi ya yi sauki bala'in wuta da jin soyi ka rumus amma rasa kaiwa ne ne amma sanyi ba za a gane kowa ne ko ba haka ba yanzu dan bar din nan aka zubo mai shayi ba ni iya rike shaka sai dai na sha an haji ko ba haka ba saboda dan zahin ba wani bane amma ba ni iya hakurin mi rikewa haka ko ma rike haka ina sha in na sha sai na haje saboda akwai zahi amma yanzu ka ciko mani shi da galas ko ka ciko mani shi da madara ta yi galas tana dan narkewa sai ya rike an ta narki an ta koma ruwa yadda take ina ina sarba abuna ko ba haka ba daga nan za ka gane sanyi ya yi ne ya yi za yi amfani kowane yana da amfani ko ba haka ba zahi bai da magani gane amma sanyi yana da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un اللهم أجرنا في مصيبتنا saboda haka wutan bayan ta huce ta yi sanyi sai da Allah ta'ala ya ce mata wa salaman ma'ana kakki cutar da shi ko ba haka ba yanzu shekaran jiya da aka yi ruwan nan ya kashi ruwan sama ne duk wanda ya kunna venti ko AC to cikin dare sai ya nemi zani ya lullube. Amma yin zahi ne fa, yanzu yin zahi aka kunno maka irin na wuta cikin ɗaki ya zaka, a sa ka furu na daho biredi, na gasa biredi ya kake gani? Ha? Abdullahi da Abbas da Abu Aliya. suka ce in ba dan da Allah subhanahu wataala ya ce wa salaman ba to da ainihi sanyin wannan wutan ya cutar da Annabi Ibrahim amma sai Allah ya ce wa salaman kuma sanye zaman to aminci ne ala Ibrahima ala Ibrahim ga Annabi Ibrahim alayhi salam Juwaybir ya rawaito daga Dhahhak yace da Allah ta'ala ya ce ku ni ki kasance ke wuta Allah kina Allah yana ma kowa magana wuta ake ma magana kuni bardan domin ita ma halitta ce daga cikin halittun Allah ba ta da wani tasiri in ba Allah yarda ba ga ta nan an rura ta sosai kuma so ake a kona bawan Allah annabi Ibrahim da ita amma saboda ba ta da wani tasiri tasiri na wurin Allah bata mai komi ba an ce annabi Ibrahim ma ya ce bai taba jin daɗi a rayuwar shi ba kamar lokacin da aka jefa shi cikin wuta tun da yake duk wani daɗi da ya sha ya ce bai taba jin daɗi kamar na irin wannan ranar ba kaji masaibu qaumin inda qaumin fawaidu masu hikima na cewa wato masifa wasu mutane wurin wasu mutane alheri ne wani hani ga Allah baiwa ne. Kaji shi bai ma taɓa jin daɗi ba kamar wannan ranai. Su suna gehe ana ta dariya, toye shi za a yi shi kenan ba za a ƙara maganar tauhidi ba, ƙone shi za a ya babbake shi, shi kuma yana da yana ta jin daɗi. An ce hakiran shi suke yi. Ibrahim ya ce na'am, baka mutu ba, ya ce ban mutu a ce ka amma mutunan akwai taurin rai gari. Da ran kai ce na'am ina jin ku. Domin Allah ya yarda ya tsare shi, ko babu abin da zai faruwa gari shi. Za ka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, كوني يا نار آه يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم زمنتو سنيكم ذكي زمنتو أمنتي قال نبي إبراهيم الله يتي وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين الله يتي سنينهم كيدي قال نبي إبراهيم فجعلناهم الأخسرين الله يتي سيمك سنياس سوني ما في تابوا su ne mafiya asara mafiya hallaka ma'ana ba su ci nasara ba su aka rinjaya su ne mafi kaskanta kamar yanda Allah ya faɗa cikin suratul safat fa'aradu bihi kaidan faj'alnahu mulasfalin sun nufi kaidi ga annabi Ibrahim Allah ya ce sai muka sanya su ne mafi kaskanci shi ya ci nasara shi ya samu ɗaukaka ya rinjaye su kuma suka wulakanta domin mi sun yi nufin kai ga annabin Allah annabi Ibrahim sai Allah subhanahu wata'ala ya maida masa kaidinsu dama Allah ya ce innahum yakiduna kaida wa akidu kaida fa man hilil kafirina amhinum rawida kuma haka ba Allah ya ce suna kulla kaidi Allah ya ce ni kuma ina warware shi ina maida masa abinsu ka saurara makafarai ka saurara masu saurarawa yan kaɗan nan ba da bata lokaci ba Allah zai gaba da su ya halaka su saboda haka Allah subhanahu wataala ya tseratar da Annabi Ibrahim wannan mu'jiza ce Allah ya ba Annabi Ibrahim ita ko ba haka ba wuta ka taba gana a sa mutum cikin wuta kuma yake konewa ko zahinta bai ji ba fa Allah di ya hana kasu wannan in ba mu'jiza ba sai mi abu ne dama wanda ya wuce hankali da ba Allah ya baka labari ba ba ka yarda sai ka tsaya ka yi bincike amma labarin Allah gaskiya ne Mm. to abinda Allah ya gaya mama gaskiya ne haka nan ne kuma ya tabbata ba shafa labari shuni bane a labari ne na gaskiya daga Allah subhanahu wataala inna hadha lahu al-qasasul haqq wa ma min ilahin illa Allah wa inna Allah lahu al-azizul hakim Allah ya ce lalle wannan shine labari na gaskiya ma'ana alqur'ani da abin da ya bada gaskiya ne nahnu naqussu alayka ahsanal qasas bima uhayna ilayka hadha alqur'an wa in kunta min qablihi lamina al-ghafilin da haka duk abinda yake cikin alqur'ani yazo cikin wannan littafi gaskiya ne ba abin cikawa dalikal kitabu la raiba fihi tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin gaskiya ce 100 bisa 100 ko 1000 bisa 1000 kuma akwai ma abin da ya wuce haka nan to alqur'ani ya wuce haka to Allah ta'ala ya ba mu labarin wannan gwagwarmaya da wannan karawa da annabi Ibrahim a.s. ya yi da ainihin makafirtan mutanen shi maguzawa arna waɗanda suke ƙin shi suke ƙin addinin da Allah subhanahu wata'ala ya turo shi da shi. Allah ya ce, To, mun ga ƙarshensu, mun nuna masa ƙarshensu shi ko mun kubutar da shi mun tseratar da shi daga daga sharrin da suka ƙulla mashi. Ba wanda ya sai maka wani abu? Sai Allah. Sai dai abin da Allah yake so da kai ka yarda. ka yarda da Allah shi kaɗai ne abin bauta, ka yarda da babu wata doka da za ka bi wurin bauta sai dokan Allah su mana wuta. Ka amince da Allah ɗari bisa ɗari, ka yarda babu kokwanto ko kaɗan a cikin zuciyarka. Ba Allah su mana wuta mai tsaronka ne mai kare ka ne daga duk wani sharri, da duk wani makirci, da duk wani ƙulli da aka yi maka. Allah ƙara mana imani. Wa najjainahu Allah subhanahu wataala ce sai muka tseratar da shi annabi Ibrahim walutan kuma muka tseratar da annabi Lut ila al-ardi allati barakna fiha zuwa ƙasa wadda muka yi albarka a cikin ta lil alamin ga talikai mana Allah ta'ala yana bada labari cikin wannan aya cewa ya kubutar da annabi Ibrahim alayhi salam daga wutar da mutane suka kunna kuma ya fitar da shi daga tsakaninsu yana mi hijira ya zuwa ainihi garin sham ko kuma ƙasar sham ita ce ƙasa wadda take mai albarka Allah ya kubutar da shi shi yasa cikin suratu safati bayan an yaka yace wa qala inni muhajirun ila rabbi sayahdin yace lalle ni zan yi kaura in yi hijira zuwa ga Allah mahalicina da sannan Allah zai shirye da ni to haka Allah ya ce mun kubutar da shi da shi da ainihi wato dan dan uwan shi annabulu ko kuma dan uwan shi annabulu muka tsayar da su ya zuwa kasa wadda muka sanya albarka a cikin ta yawancin malamai duka sun ce ita ce kasar Sham to cikin kasar Sham kuma nan ne kasa mai albarka take nan ne Palestina take kun Palestine nan nake da Baitul Maqdis daki mai tsarki dakin da yake da wurin tsarki wanda masallaci ne na annabawan Allah shine masallaci na uku a duniya wurin girma da daraja kuma yana cikin masallatai masu daukan mutane a duniya yana daukan mutane sosai na ga in dai ban mance ba shine na uku a duniya wurin ma daukan mutane domin zama dai yana ga yana daukan mutum miliyan ɗaya da wani abu ko miliyan ɗaya da dubu hamsin ne ko ɗari haka na madina kuma yana daukan miliyan ɗaya da ko ɗari uku ne shi kuma na makka yana daukan miliyan ɗaya da wajen ɗari shidda miliyan ɗaya da wajen mutum dubu ɗari shidda zama guda haka da mu zo mu jera mu nawa mu miliyan ɗaya da dubu ɗari shidda akwai masallatai a duniya masu girma akwai masu daukan miliyan ɗaya akwai masu daukan ɗari biyar dubu zama guda masallaci da ya kwashi mutum dubu ɗari biyar wani ya ɗauki ɗari hudu wani ya ɗauki ɗari uku wani ya ɗauki haka dai suna nan da yawa masallatai ba za ka ga masallatai ba sai ka bar kasashenku cikin kartum akwai masallaci da ake cima aljami'ul kabir ya kai sahaba hudu girma girma ya kai hudu in kana in ka zo in ka samu na juma'a ka tsaya liman na hudu ba in Allah ya sa ka yi sai liman za ka ganshi kamar wani dan yaro in in sahun karshe kake na shigowa masallaci dan dan kararrami kika ce wani yaro ne ke ba mata ba mutane sallah ya kai so saba girma su hudu cike za ka iske malamai suna ta karatu wani bai san yana wani bai san wani yana karatu a lokaci dai bayan sallah asuba ka iske malami 26 kowa da almajiran shi ana ta karatu wani ba ya jin wani saboda girman shi wani na koyar da karatun qur'ani ba a shi kamar madina ce madina lasfi ko giya ke sawa wani ba ya jin wani makka ma masallaci abin nan lasfi ko yake sa ana wasi ana karantar da mutane amma wani bai jin wani saboda girman wurin da wurin da da mutum ya bace ma shi kenan sai dai kuma masauki ba ƙara ganin shi kuma sai sa'a ba ko wanda zaka taya ka tare ka ce bari in jira in gani dama da mutum da kun yi haka da shi to ta haka in Allah ya sa waye shi na aiki taka na aiki sai ka kira shi ka ce kana daidai wuri kaza da Allah don kana tsoron ba zai iya gane gida ba saboda girman wurin ko masallatan mu nan kaga ai masha Allah da mutum ya kai kai da Allah zo ina ba ba ya bace maka amma sannu sannu ma za mu yi irin waɗannan insha Allah to annabi Ibrahim abu mai mahimmanci cewa Allah ta'ala ya ce mun tseratar da shida shida annabi Lutu zuwa ƙasa wadda Allah ta'ala ya ce muka sanya mata albarka lil alamin domin talikai sai Allah ya ce wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba wa wahabna lahu ishaqa sai muka ba annabi Ibrahim kyautan annabi ishaqa mana dama Allah ta'ala ya ce abu liman yasha'u inasa Allah kyauta yake baka ta haihuwa. Allah ya ba annabi Ibrahim haihuwa bayan shekara nawa. Bayan ya kai shekara ɗari da wani abu. Kadi baka gani. Saboda haka ba a hidda rai daga rahama Allah. Ba a hidda rai daga kyautan Allah. Ko ka zuwa. Kakka yanke kamna. ko da rana dai ka sha daɗin nema alhamdulillah yau yau abin ya samu ka sha daɗi gobe kuma aka rubuki gawa ka aka yi kabura da kai aka dai karda ko ba nabi ba zai da shekara ɗari da wani abu Allah ya ba shi ɗa hamma ta shi take mamaki a alidu ana ajuzun wa ba ali shekha shin zan haihu ina tsohuwa kuma ga mijina shi ma tsoho tago tago ina zalika shay'un ajib ce wallahi wannan abu yana da ban mamaki qalu atajabina min amrillah kina mamaki daga al'amarin Allah rahmatullahi rama Allah ta tabbata wa barakatuhu da albarka Allah alaikum akan ku ahlul bait ya ku mutanen wannan babban gida na Annabi Ibrahim Allahu Hamidum Majid Allah subhanahu wataala abin yabo ne kuma Allah abin girmamawa ne an yi an gama haihuwa zaki kawai zaki ahi dan da ake ce mai Ishaq Allah ya bata shi wa yaquba nafila Allah subhanahu wataala yace kuma sai muka ba annabi ishaqa da annabi yaquba kari kuma Allah yace wa min wara'i ishaqa yaqub bayan ishaqa za mu ba ishaqa da shine wa shine yaqub muna ganewa ko to Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa ya ba annabi Ibrahim haihuwan da annabi Ishaqa kuma shi da nabi ne gare shi kuma babban shine annabi Isma'il shi aka fara haihuwa shi yasa Allah ta'ala ya ce fa basharnahu bi gulamin halim فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجز المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجز المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين الله سبحانه وتعالى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالح طيب أبنى أقول أقول ai zuwa ta gare tun da iska na guduna ina da abin nan ya kamata yanzu ki amfani da abuna sai in manci ta san mu almajirai ne ba ruwan mu mu ba 'yan gayu ba ne ba abin da ya sha mu kullum da shi nake zuwa sai manci in ta zuwa mu almajirai ne wa mu ina da shi da shi nake ta zuwa kullum sai manci kuma kaga yana da umarni yana da daɗi gayin ne ba mu iya washe yasa ku ci gaba da koya mu Allah subhanahu wataala ya ce wa kullun ja'alna salihin dukkan su gaba ɗaya mun sanya su mutanen kirki mutanen kwarai da annabi Ibrahim din da annabi Saka da kuma dan shi annabi Yakubu da annabi Lut gaba ɗaya Allah ya ce dukkan su na kwarai ne waja'alnahum a'immatan Allah ya ce kuma mun sanya su shugabanni ne waɗanda ake kwaikwayon su ake koyi da su limamai ne waɗanda ake koyi da su idan aka ga sun yi to sai a yi aiki da abin da aka ga sun yi domin ba su aikata komi sai alheri ba su faɗin komi sai alheri ya duna bai amrina suna kiran mutane zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da umarninmu wa auhayna ilayhim Allah ya ce kuma mun yi wahayi zuwa gare su felal khairati aikin alkhairai da aiki na alkhairi gaba da Allah subhanahu wataala yace mun yi masu wahayi shi kamar yadda mu Allah yace bum ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira Allah yace ku aikata alheri ya ku bayina ku bar aikata sharri ku aikata alkhairi duk abin da yake alheri ne abu ne mai kyau wanda in kai za ku samu lada ku samu daukaka ku samu biyan bukata wurin Allah ku aikata shi ku bar aikata cuta ku bar aikata sharri ku bar aikata mugunta Allah ya hana ku daga aikata waɗannan abubuwa amma alkhairi Allah subhanahu wataala ya umarce ku da aikata shi wa auhayna ilayhim fil khairat wa iqamas sala Allah yace kuma mun yi musu wahayin tsaye da sallah kenan annabi Ibrahim yana sallah kamar yanda Allah ya faɗa cikin suratu Ibrahim annabi haka yana sallah annabi lut yana sallah haka ma annabi yaqub duk suna sallah Allah ya ce mun yi masu wayin tsayar da sallah wa ita azzaka da kuma ba da zakka suna ba da zakka kaji masu kuɗi ne kenan malamai ma ba a ɗauke masu ba da zakka ba in Allah ya ba su abin Allah ya ba malami dukiya to kamar kowa ne shi ma sai ya hidda zakka kakkace ba ka yaddawa saboda ai kai ba kana ma Allah aiki kana ta karantarwa a'a su kuɗi daban suke su ma ka yadda ka bar yadda masu kuɗi suka yadda in Allah ya baka ba in bai baka ba kuma to shikenan ka zamanto cikin waɗanda za a mika ma zakka ka zamanto min al fuqara'i wal masakini wal mu'allafati qulubuhum ba shikenan ba yawa saboda haka kenan hatta malamai sai sun bada to dan Allah ya ce ma annaba su bada ya kake gani shi malam ba magajin annabi bane wa kanu lana abidin Allah ta'ala ce sun kasance masu bauta gare mu ma'ana masu aikata abinda suke umarnin mutane da shi sun ce mutane su yi to su ma suna yi ba su cewa mutane su yi su kuma su yi ba su hana mutane su su je su aikata Allah ta'ala ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya bi mana Allah ya samu gyara
zai hukuncin da ambata malamin sa kuma yana korafi da yana korafi da malamin da ke sha
wai menene hukuncin wato almajirin da yake a rena malamin shi yake aibanta shi malamin shi ne kuma yana aibanta shi yana rena shi yana cin mutunci shi yana kuma shi ne malamin shi kuma yana
ai yana korafi korafi korafi yake zai kuma yana kore yana kuka da malamin wannan babu albarka a cikin rayuwar shi ba albarka cikin da almajirin da ya rena malamin shi yana aibata shi din da yana yana aibata shi yana gulma shi kuma ba ya da wani malami sai shi kuma shi ya koya mai alif an ba kiyo yi wazal ba alif ba ilallam hakuri din shi ya koya mashi shi ya koya mai alifin ba'un ta'un amma kuma ya rasa wanda zai kushe ya ci mutunci sai wannan wanda shi ya tsamo shi daga jahilci zuwa ga hasken ilimi to babu godiya a ciki ya zama butuli kenan ya zama kaza ciki goje bakin ki kenan to kai kokari ka gode ma Allah ni'imar da Allah ya maka ta hanyar ilimi ba za ka taba samun ni'imar da ta kai girman ta cikin ni'imar duniya da abin da za ka samu duk daukakar da za ka samu ba ta kai ni'imar da Allah ya maka ta hanyar malamin ka ba manzo Allah ya ce man la yashkuru nasa la yashkuru Allah duk wanda bai gode ma mutane bai gode ma Allah ma'ana duk wanda mutane suke mai baya godiya to bai gode ma Allah ba ko ya ce ya gode ma Allah kar ya yi cin Allah in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane ne ba haka za su baka wani abu ka nuna ba su baka ba baka gode ba ya biyan wani abin da suka baka kuma za Allah ya ce duk wanda yake ma mutane haka nan to bai gode ma Allah to ballantana wanda ya baka abin da ba bai iya baka shi kuma ba a sayan shi da kuɗi ko nawa ke gare ka ba za ka iya sayan alif an ba kiyo yi wasu alfa alif ba kila da ba ka iya sayan shi ko an sai da maka allo ga yanar rubuce da haka nan ba ka iya karanta ba kenan wanda ya zanna ya koya ma tun kana tuntuban baki yana cada ma bulala haka kai ka dauka haka iya yan sai da kai kwari ka ce kuma shi ba mutumin kirki bane bai san komai ba ka je kana yawo da shi ba daidai ba ne mawaki na cewa allimhu rimayata wa sibaha wa lam mashtadda sa'iduhu ramani ina koya mashi halbi kuma ina koya mai iyo cikin ruwa ina koya mai yadda ake lokacin da wato damtsan shi ya kwari sai ya samu kibiya ya ce bari ya gwada da ni wa kama allamtuhu lahum alqawafi so nawa na koya mai tsara waka da larabci falamma qala qafiyatan hajani shikenan kawai da ya iya waka an kasan waka ilimi waka irin ba wai ta kidi ba ko ta kidi ma ilimi ce in kana kasashen larabawa sai ka ga kulliyatul musika kulliyar musika fakilte ne na music kaga mutum kawai wai karatu yake akan music wannan karatun yake shekara har doktora doktor ne na music kawai kasashen larabawa wanda mu a wata san munan dama mure na mine ne to nan kyale mu can inda can ne tushen abu na san nan dama akwai to lokacin da na iya- na koya mai yadda za a waka da ya fara bude baki ya waka sai ya zage ne ya mani zango in ji mawaki to haka nan sai ka koya mutum karatu kuma ya dawo yana bacin ka to kai ma ka ji rana- ranar da za a yi sai na daina cewa ni bawan wanda ya koyar da ni karatu ne. in ya ga dama ya maida ni bawa in ya ga dama kuma ya kai da kasuwa ya sai da ni in ya ga dama ya bar ni cikin gida in ta mai wahala saboda shi ya koyar da ni karatu in ya ga dama kuma ya kai da kasuwa saboda ni bawan shi kala rawi ya ce ma wani yaro saboda haka babanka yana ya kai ka inugu ta inda ake sare kai kawai ya ka- ka sare maka inda kai ba wanke shi kala rayuwa ta rana ga wani yaro ya ce tashi ya tambaya wani karatu ya ce malam mai hukuncin malamin da sai ya zaki sane yana ɗauko mai ruwa gidan shi ya riba tun lokacin so kala rawi ba yanzu ba kusan shekara arba'in da ta wuce kala rawi ya ce yaro in baka ɗauko ma malam ruwa za ka ɗauko ma ruwa in baka ɗauko ma malamin ka ruwa ba wa za ka ɗauko ma ruwa ta ce baga isa yana aliya ce ba ana abdu man allama ni in sha'a istaratta ni wa in sha'a ba a ni saboda haka malamin ka ma ba ba ɗaukar ruwa ba ya gara ma sai inugu da kai don cin har na kai kai sai da ya ce a yi romo da kai kawai a ce ko saboda Allah mai irin wannan daraja mai irin wannan girma shine irin kare na malamin ka to ba wani wanda zaka kara gani da girma ba wanda zaka kara gani da daraja saraka ba da biya ce ta kwarai ba shedanci ka tuba zuwa ga Allah in kana son rayuwarka ta yi kyau duniya da lahira to dole sai ka yi godiya sai ka yi yabo ga wanda ya karantar da kai Allah ya samu dace saboda haka ba yi da kyawu kuma ka kara kai kukan malamin ka wurin kowa to wannan yana daga cikin neman ilimi malamai sukan madalibai wasu abubuwa da sunan mi da sunan duk koyar da su ne ake amma kai sai ga kaman gada maka wahala ne yake gaban sa kai ma lokacin daukar ka yana nan da duk baka gane ana koya ma yadda za ka rayu ba ne haka barka ka sha lalaci ka sha banza ya kake gani ba za ka san darajar karatun ba ba da haka kenan bai kamata ba a ce ɗalibi yana yana hushi da malamin shi ko ya rena malamin shi ko yana kai kukan shi wurin wasu a zanna da shi da wasu a ita zagin malamin ba daidai ba ne aiki ne na shaidan Allah ya raba mu da shi na'am
wala ya ce wai wai an kawai an ce wasu ya shekara arba'in a birni zai koma cikakken waye kuma idan ya koma kafin nan zai koma wai zai zai koma dan ka- ka- ka- da- da kawancin shi masu kawai nan ban gane haka nan hadisi ne amma amma dai bai inganta ba. cewa dan kauye in ya zo birni sai ya shekara arba'in ya zama dan birni to bai inganta ba amma hadisi ne ta kokala yin shi saboda hadisi idan ya koma kafin shekara arba'in to ba zai waye ba. hadisi ne ba da haka na amma bai inganta ba da saboda haka ke na ya danganci irin yadda ɗan kawai ya dawo birni in ya game da gida zawa irin shiga ƙasa ita zama cikin gida zancin in kuma ya game da yan birnin na gaskiya yan garin kaga sai ya zama ɗan gari shi ma na'am waɗanda suke bara addu'a Allah ka san su Allah ka biya musu bukatu a kira sallah
na ji na ji na san insha Allah insha Allah Allah ya na sani na sani ina tuni Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة ƙetare sinadin wannan jarabawa ta baka da aka yi tana godiya game da addu'in da aka gabatar waɗanda sun ƙetare sinadi waɗanda kuma sun kai tsakiya ba su yi da ƙetarewa wasu ma suna bara addu'a Allah ya sa su ƙetare Allah ya ba su sa'a waɗanda kuma ba su samu ba Allah ya ba su haƙuri Allah subhanahu wata'ala ya maida musu da alkhairi Allah ya sa haka shine alheri gare su a gobe insha Allah muna da karatu da rana a Morna masallacin Morna mun yi alƙawari da nan zamu insha Allah da azhar mun ce da rana ai azhar ke ana kare sallah azhar insha Allah wancan karatun da mun samu muka yi wasu biyu to shine za a mai shi da gobe kuma akwai na rana insha Allah ai da rana ai da dare akwai wani bawa Allah da yake fara addu'a ga mahaifiyar shi tana abin nan a babban asibitin marari ba ta da lafiya Allah ba ta lafiya akwai shi wani bawa Allah nan yake zama nan daidai nan dan matashi haka to shi ma mahaifin shi yana da likita babba baya da lafiya yana nan gurin yana bara addu'a gare shi Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya Allah ya sa ya zama to gafara a gare shi Ah, akwai kuma wani bawan Allah shi kuma da shekarar yi Allah mai cikawa shi ma da cikin matasa ne wanda shi ma ana karatu nan da shi yana zawa nan wanda shi yana karatun likita cikin karatun likita yake to Allah subhanahu wataala ya rubuce shi da tari cikin yan kwanakin nan ya zama to sanadiyar da so shi sai garin da nasar aka yi jana'izar shi kuma muna addu'a Allah ya ji kanshi da gafara Allah ya sa ya huta Allah ya sa aljanna ce makomin shi matashi ne wanda mahaifiyar shi shekarar jiya jiya da sahi na je ta'aziyya take gaya mani a lokacin da ta ga bai wace binti sha biyar tsakanin abin da ya faru da rasuwar shi ta ce yana ɗaukar rai haka sau da yadda Allah ta ya sanya mai son karatun ƙur'ani ta ɗauko ƙur'ani tana karatu da gangan sai ta ƙetare aya tana ɗaukar rai fa sai ce mata mamma ba haka nan bane kin manta aya guda kaga a ce har ƙarshen rayuwarka tab da kamar duniya kana tunanin littafin Allah ai insha Allah ana ma kyakkyawan zaton cewa ka cika da imani a ce har kana ɗaukar rai ba kana rike da in an yi kuskure na karatun Qur'ani ka gyara a ga insha Allah wani mata ya ce cikin sa'a mu ma Allah ba mu tafiya cikin sa'a Allah subhanahu wataala ya samu kare lafiya ya samu cika da imani waɗanda suke kula da karatuttukan nan da muke Allah subhanahu wataala ka saka musu da alkhairi ka biya musu bukatunsu Allah ka shayi masa wayensu waɗanda suke kallon mu daga nesa da sauraron mu daga nesa su ma duka Allah ya biya su Allah ya biya musu bukatunsu kuma Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi mu da muke nan tare da juna Allah ta'ala ya yi mana duk matsalolin mu gaba da kawo mana karshen su Allah ya shayi mana hawayen mu ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ce Allah duk abin da muke so wurin kai Allah na alkhairi Allah ka ba mu ya Allah dukkan abin da muke tsoro ya same mu na sharri Allah ka kare mu daga rishi Allah Allah ka jiro ko mu ya Allah Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka shayar da mu ruwa masu yawa masu albarka Allah ka ba mu ci maka mai albarka marasa lafiya Allah ka ba su lafiya marigaya Allah ka ji kansu da gafara da rahama Allah ka sa sun huta Allah ka hada mu da su gida aljanna Allah ka samu gari da duniya lafiya Allah ka dauka da musulunci da musulmi ya Allah kaskantar da kafirci da kafirai ya Allah Allah ka kara mana haɗin kai ya Allah ka kara mana haɗin kai tsakanin mu ya Allah Allah ka samu dunkule wuri guda da ya Allah Allah ka raba mu da rikici tsakanin mu ya Allah ka raba mu da kiyayya tsakanin mu ya Allah ka raba mu da keta da bakin ciki ya Allah Allah ka samu rungumu junan mu ya Allah Allah ka samu taimaka mu junan mu ya Allah Allah ka samu tausaya mu junan mu ya Allah Allah ka shirya da matasan mu samarin su da ƴan matan su ya Allah ƴaƴan mu kanana da manya Allah ka kare su ya Allah daga makirci da kai da ake musu ya Allah Allah ka kimtsa su ka shirya da su shirya addinin musulunci ya Allah Allah ka hada su ka zamanto zamanto manyan gobe masu amfani ya Allah Allah ka jiro kuma ya Allah Allah ka amsa mana Allah ka samu kare da duniya lafiya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin